بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara haduwar mu a wannan masallacin mai albarka na masallacin babu makka rahimahullahu ta'ala domin ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka na sunanu abi dawud a wannan majalisin namu mai taken karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lahiya ga musulmi yau muna takwas ga watan ramadan hijira daga makka zuwa madina 1447 wanda ya daidai da shekara miladiya 2026 wannan kuma shine darasinmu na 75 a cikin babi mai bayani akan hukunce-hukuncen addu'a kafin mu ci gaba taken karatunmu na yau shine يا أيها السني خذ بوصيتي واخصص بذلك جملة الإخوان كن في أمورك كلها متوسطا عدلا بلا نقص ولا رجحان واعلم بأن الله رب واحد متنزه عن ثالث أو ثاني واعلم بأن الله رب واحد متنزه عن ثالث أو ثاني الإمام القحطاني رحمه الله تعالى ليك وصية إتي يا أيها السني خذ بوصيتي واخصص بذلك جملة الإخوان إتي يا كي أنقوانا أن سنة karki ga wata wasiyata da zan yi maka kuma ka yi kokari wannan wasiyar da na maka kai ma ka isar ma wasu daga cikin 'yan uwa ahlus sunna ita waƙe ne mai tsawo sosai lokaci zuwa lokaci za mu rika ɗauko su kaɗan daga cikin abu ya cikin to annabi sai ke cewa kun fi umurika kulliha mutawassitan adlan bila naqsin wala rajhani ka kasance a cikin al'umuranka gaba ɗaya tsaka-tsakiya ba tare da wuce gona da iri ba kun ba tare da takaitawa ba ma'ana a cikin al'umuranka gaba ɗai ka kasance tsaka-tsakiya ba ka yin bidi'a sannan kun ba ka wuce gona da iri in aka ce wuce gona da iri shine tsanantawa a cikin addini tsaka-tsakiya kake yace wa'lam bi anna allaha rabbun wahidun mutanazzihun an thalithin aw thani kuma ka san da cewa Allah madaukakin sarki ubangiji guda ne ya tsarkaka daga abun bauta guda biyu da ake jingina masa a ce shine na uku Maryam da Isa ko kuma ya tsarkaka daga abin bauta na biyu da ake jingina masa shine masu ganin cewa Isa ma Allah ne a takaice wannan baitin na kawo shi ne dan in nuna muna duk abin da muke mu kasance tsaka-tsakiya a tahiya mami Allah ya ce waqsid fi mashika waqdud min sauti sadaka ma in zaka yi Allah madaukakin sarki me yace kada ka bada gaba daya kuma sannan kada ka riki kirishin badawa idan ababi na tauhidi ne ka kasance tsaka-tsakiya yanda Allah ya siffanta kanshi ka siffanta shi ba tare da kamantawa ba kuma ba tare da kore siffar ba al'amurra gaba ɗaya ka kasance tsaka-tsakiya kada ka kasance mai tsanani a addini kuma kada ka kasance mai sauƙi tsanani a addini shi ke kai ga huta daga addinin ma kamar khawarij tsananinsu ya kai har suka huta daga addini irin su ‘yan boko haram da sauransu sauƙi kuma sabo-sabo a addini shi ke shayo a rabu da addinin ma gaba ɗaya shi ne mai yake da suna misalin 'yan bidiya saukinsu ga addini ya kai ga har masu gabar tafarkin na addini to kai ka tsaya tsaka-tsakiya na kawo wannan baitin ne kwanaki da na ga wani uwa wanda na sani a shekarun baya da asali yana daga cikin wanda ba su damu da addini ba sai Allah ya masa gamdakatar ya gane addini to sai rike addinin da zahi ta yanda Allah ya shi kuma mutum ne mai saurin gashi lokaci guda da ya barge mai geme ya cika lokaci guda kayan shi kanana duka ya kone su wanduna gaba daya ya kille su sai rabin sai rabin kwabro ko da yaushe da asuwakin shi da karshe ma kuma ko da yaushe da rawanin shi da karshe na aikin gwamnati ma ya bari ana gane da kyau ko ya kuma masallaci yake zama yanzu kwanaki na gan shi sai da na tuna da wannan hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna ad-dina yusrun walan yashadda ad-dina ahadun illa galabahu wallahi yanzu da na gan shi gemen shi sai kace guguyayyen gori ba kun kun san guguyayyen gori ba ko duk ya kwashe geme wando kuma kamanta kamantan tabara ma'ana take wando yake yi yanzu ya koma aikin gwamnatin da ya bari yanzu manne yake ko da yaushe da da ma'aikata gwamnatin ma'ana sai an bashi ana gane da kyau ko babu ruwan shi da karatu yanzu me nake so in nuna muna sananta ma kan shi da yayi ya wuce gona da iri sai me sai ya sake sa dama shine manzo Allah yace babu wanda zai tsananta ma kan shi addini face da karshe sai addini ya ne ya ne jayis kenan shi addini ba a son mutun ya wuce gona da iri kuma sannan ba a so mutun ya sakaci ka tsaya tsaka tsakiya la ifrata wa la tafrit a cikin ibada kai daidai gurgudan abin da kake iyawa kada ka dora ma kanka abinda sai da kat zaka yi shi kuma ka san baka iya shi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla aikin da Allah ya so shine wanda aka dawama ana yi komi komi karancin sa ka san da cewa take wando haramun ne kuma ka san da ba za ka iya dawama da rike shi a tsakiyar kwabri ba to kada dai ka bari yami ya wuce ishiyar kafa wannan tsaka tsakiya ne ko ana gane da kyau ko ka san da kiyamul ka san da ba za ka yi azumin annabi dawudu ba to ka rike azumin nan dije di ya ishe ka ana gane da kyau ko ko kuma azumin kwana uku ga wata da abin da ya kama da haka ma'ana dai komi mutum zai na addini ya yi daidai gwargwadon abin da zai mai zai iyawa muna fatan Allah murhi suke ya muna rahama Allah ma cewa ya fattakullaha mastata'atum ku ji tsoron Allah ku bi Allah daidai gwargwadon iyawarku la yukallifullahu nafsan illa wus'aha Allah ka ba mu ikon yin daidai ka karba mana ibadunmu ka nisantar da mu daga tsanani da tsananta mu kai wanda zai iya kai da karshe mutum ma ya saki gaba daya malam yace haddathana al-qa'nabi an malik an abi zinad an al-a'raj an abi hurairah anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala lalle manzo Allah yace la yaqulanna ahadukum kada ɗayanku ya ce Allahumma filli in shita ya Allah ka gafarta mini in kaso irhamni in shi'ita Allah ka mini rahama in kaso liya'zimil mas'alata sai dai ya kudurta ya kudurta a zuciyarsa Allah zai karbi addu'ar shine ma'anar liya'zimil mas'alata ya kudurta a zuciyarsa da Allah zai karba fa innahu la mukuri halahu domin Allah babu wanda yake iya cilasta sa da ya karbi addu'a ma'ana wannan addu'a tana nuna yana daga cikin kuskure addu'a mutum ya ce ya Allah ka mini kaza in kaso to ai dama sai in yaso ne zama ko akwai wanda ya cilasta shi mutum ne zaka yi cewa in yaso ana gane da kyau ko to amma Allah dama komi kai kanka ma ba za ka iya abu sai in yaso kai wa ma tasha'una illa an yasha Allah kenan wannan rishin ladabi ne ko ma'ahinka ne ka ce baba imin ka in kaso in ka ga dama alama ce ta ne ta rishin ladabi balle ka ce ma Allah haka mala yace haddathana al-qa'nabi an malik an ibn shihab an abi ubayd an abi hurairah anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal ana karba ma dayanku ku addu'arsa matukar bai yi gaugawa ba fa ya ƙulu sai ya ce kadda autu falam yustajabli na yi ta roƙo har yanzu ba a karɓa mini bukata ta ba na yi ta addu'a har yanzu ta ƙi karɓuwa idan mutum ya haka to ya rasa daga cikin sharuɗa na karbar addu'a kenan daga cikin sharuɗa na karbar addu'a adamul istijal shine rishin gaggawa kada ka sanya ma Allah lokaci ga lokacin da kake so ya maka abu ko kuma dan ka roki Allah abu kaga har yanzu bai zo ba ka rika zargi kana ni tun yaushe nake wannan azhar har yanzu take karbuwa to shikenan ka ma ƙara yi makanka baki ba za ta karbo ba ana gane da kyau ko kenan addu'a ana so mutum ya yi ta tare da ba Allah zaɓin lokacin da ya ga dama ya yi mishi shi yasa kuskure ne a wata addu'a da ake a lokacin lokacin alkunutu akwai malaman da suke irin wannan addu'a sai a ce Allahumma la tada'a lana fi maqamina hadha zamban illa ghafartahu ma'ana wai ya Allah kada ka yarda mu bar wannan wurin face ka kakkare mu da zunuban mu kawar mai sa ma Allah doka kana ga mai ko kada ka bari mu watsi daga wannan wurin sai ka biya mana bukatun mu sai ka mona kaza sai ka mona kaza wannan kuskure ne sama Allah lokaci ne kuma da gaggawa shi kuma gaggawa wanzu Allah yake tana sa Allah yake karban addu'a kenan kana ta roƙon Allah ya baka kudin aure kudi sun ki zuwa kada ka hudda tsammani ana ganin da kyau ko Allah ya san lokacin da ya dace na a kawo kudin auren sai ayi auren wala yace haddathana Abdullah ibn Maslama shi yasa babu wanda yake hakuri da gwabranci kamar ɗaliban ilimi don midan sun san da su addu'ar sun san da ba ta faɗuwa ƙasa sun dogara ga Allah amma sauran wanda ba sa karatun addini in babu aure sai a kauce ma hanya a ta rage duhu a ta rage dare ana gane da kyau ko to amma su wanda suke ahalus sunna masu karatu za su yi haƙuri da gwamnatin nan sun san haƙurin shi ma menene shi ma ibada ne na malam to makamina makin ma ya kabbai bai kamata a kawo shi Allahumma la tada'a lana zamban illa ghafarta an gane ko amma fi makamina da hazakin nan duka kamata a cire su Allahumma la tada'a lana zamban illa ghafarta wannan shine amma in aka samu makamina kin shi ma yana iya rage ma abin karhi amma ni a gani na ko ko makamina kin ma kan mutun yasa Allahumma la tada'a lana zamban illa ghafarta domin makamina dai har yanzu da an ce haza da ba a ce haza ba wani wuri kake ne nan ko inda kuke shine kenan mafi alkhairin ko makamina kin asa malam yace haddathana abdullahi ibn maslama haddathana abdul malik ibn muhammad ibn ayman an abdullah ibn yaquba ibn ishaqa amman haddathahu an muhammad ibn ka'b al-qurazi حدثني عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تستر الجدر kada ku liƙe katangin nan ku ma'ana katanga kada a rika sa mata me suna kashmir wannan labule da ake sama katanga kada ku liƙe katanga man nazara fi kitabi akhihi bi ghairi idnihi duk wanda yayi dubi a cikin abin rubutun dan uwansa a cikin littafin dan uwansa ba tare da izininsa ba fa inna ma yanzuru fin nari to wuta yake leko ma'ana mutum ne yake rike da littafi wani littafi yana karatu kuma littafin kamar sirri ne yana karatu kuma kana lekon me me yake karantawa to kaman kana lekon menene kaman kana lekon wuta ne ana gane da kyau ko idan kuma kana lekon wuta ko tana kusa ga tabasto maka ko ta kone ma idanu wannan babban inda yi mahimmanci shine ga 'yan boko ana april ana jarabtawa trisheri ko wannan rubutu yana leƙi yana hange daga can to wannan shi wannan hadishin shi hida baka akan shi sallallahu bi butuni akuffikum ku roki Allah da cikin tahin hannunku ku roki Allah da cikin tahin hannunku wala tas'aluhu bi zuhuriha kada ku roƙe sa da bayan hannunku ana gani da kyau ko fa idza faraghtum idan kuka kare sal idan kuka kare addu'a famsahu biha wujuhakum to ku shafa huskokinku ma'ana in ka kare addu'a sai ka shafa ma huskarka addu'ar da kai qala abu daud abu daud ce ruwiya hadha al hadithu min ghairi wajhin an muhammad ibn ka'ab kulluha wahiya abu dawud yace an rawaito wannan hadisin ba huska guda ba ma da huskoki daban-daban daga muhammad bin ka'ab sai dai dukkanin ruwayoyin da aka rawaito wahiya banza ne wa hadha at-tariqu amsaluha wa hadha at-tariqu amsaluha wa huwa da'ifun aidan wannan hanyar ma tana daga cikin misallan wannan hanyoyin ita ma da'ifiya ce ma'ana dai abin da yake so nuna muna wannan hadisin bai inganta ba wanda yace in mutun yayi addu'a ya mi ya shafa to sai dai akwai inda ya tabbata manzon Allah yayi addu'a ya shafa kamar inda muka kawo hadisin jiya da Aisha tace manzon Allah in bai da lahiya yana karanta kula uzayya tofa ya mi ya shafa ma jikinsa da ya rishin lahiya sai ta kasance ita ke karantawa ga hannayen nasu ta tofa sai ta mi ta shafa mishi da jiki to shi wannan ya tabbata shine a lokacin kwanciyar lokacin kwanciyar lokacin da ba a da lahiya duka ana gani da kyau ko shi wannan ya tabbata amma sauran addu'o'i mutlakan babu wani dalilin ana shafa misali alkunutu in an kare ba a ce ka shafa ba shikenan ka saki hannuwanka ana gani da kyau ko amma addu'a wadda take ta neman tsari wadda ake ana tofawa tunda shi tofin nan da ake kaman tabarruki ne da ake lafazin da ya karanta wannan ayoyin da ka tofa shi a hannu shine sai ka shafa ma me jikinka sai ya kasance kana neman albarkar wannan lafazin da ka karanta alkur'ani da shi ana gane da kyau ko wannan shi da ke na sai ka tofa ake cewa ba sai ka tofa ba eh in kana addu'a ka wace dakka in kana tofa shi kana bugawa Mm, cikin mm.
addu'a kada ya isa ba sai ka tofa ba ya ne ka eh asa- asali tofin ba dole ne sai an hudo miyau ba iskan da zaka hudo wannan iska in ya bigi hannunka ya wadatar ana gane da kyau ko wannan shi ne kenan bala yace haddathana sulaiman ibn abdul hamidi البرهاني قال قرأته في أصل إسماعيل يعني ابن عياش حدثني ضمضم عن شريح حدثنا أبو ظبية أن أبا بحرية السكوني حدثه عن مالك بن يسار السكوني ثم العوفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتم الله إذا ذاكروك الله فاسألوه ببطون أكفكم تكروكيسا دتكن تاهين هنونكو wala tas'aluhu bi zuhuriha kada ku roƙe sa da bayan hannu qala abu daud qala sulaiman ibn abd alhamid lahu indana suhbatun yani malik ibn yasar malik bin yasar sahabi ne shine ma'anar wannan magana حدثنا عقبة بن مكرم حدثنا سلم بن قتيبة عن أمر بن نبهان عن قتادة عن أنس بن مالك قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو هكذا ناغا منزان الله ينا الدعاء هكا بباطن كفيه da cikin tahin hannunsa wa zahiruhuma da kuma bayansu ana gani da kyau ko ma'ana ya ga manzo Allah yana addu'a haka ana gani da kyau ko dangane da addu'a akwai nau'uka guda biyu zuwa uku na daga hannu nau'i na farko shine yin addu'a a haka ai kuna ganin wasu na haka ko to ya tabbata ana ganin da ke ko kuma asali ma shine wannan wanda wannan hadisi yake nunawa ku roki Allah da mi da cikin hannunku a haka amma mafi yawancin mutane ya suke yi ha haka suke yi mafi yawanci to hakan gakin ma shi yake tabbata domin haka shine asalin roƙo ko in ka yi haka to ya an zubo ina je tsaya ana gane da ke ku amma in ka yi haka ya an zubo sai ya mi sai ya tsaya to wanda shi ya tabbata ana gane da ke ku hakan ga to akwai nau'i na gaba za mu gan shi a hadisi na gaba wannan dai shi inganta ka doki allah a haka wannan ita ce kana nuna kana kana bukata ne kuma kana nuna in an- in an baka za ka mi za ka rike ba za ka bari ya sulbuce ba malam ya ce haddasana mu'ammal ibn al-fadl al-harrani حدثنا عيسى يعني ابن يونس حدثنا جعفر يعني ابن ميمون صاحب الأنماط حدثني أبو أثمان عن سلمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربكم تبارك وتعالى lallai ubangijinku albarkokinsa sun yawaita kuma ya ɗaukaka hayiyun karimun mai kumya ne kuma sannan mai karamci ne yastahi min abdihi yana kumyar a ce bawansa idan rafa'a ilaihi yadaihi an yaruddahuma sifran yana kumyar a ce bawansa ya ɗaga masa hannayensa ya maido su hannu banza ana gane da kyau ko kenan wannan hadisi manzo Allah yake cewa Allah madaukakin sarki mai karamci ne kuma mai kumya ne yana kumyar a ce bawansa ya daga hannu ya roƙe sa ya maido hannun nan babu ma'ana bai karba masa mi ba addu'arsa wannan hadisin abu na farko dalili ne akan istihbabu raf'ul yadaini inda du'a dalili ne akan ana son daga hannu wajen mi wajen addu'a ana gane da kyau ko bayan wannan kuma daga hannuwa malamai suke ce yana daga cikin min asbabil ijaba yana daga cikin abun da ke jayo karbar addu'a domin daga hannu nuna bukata ne ga Allah madaukakin sarki bayan wannan kuma wannan hadisin dalili ne akan cewa dukkanin wanda ya addu'a matukar ta cika sharuɗan ta tabbas Allah zai mi zai karbe ta to mu komo baitin mu na jiya da muka kawo ana ganin da ke kuna al-Imam Shafi'i yake cewa أتهزأ بالدعاء وتزدريه وما تدري بما صنع الدعاء سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللعمد انقضاء يجي ذاك رينا الدعاء بكسان أبند الدعاء تكيبا yace ita addu'a mashi ne ko kibiya ce wadda yin an halbata dole sai ta samu abin da aka nuha ma'ana abin da yake nuhi addu'a in dai har an cika sharaɗinta aka yi ta tabbat Allah ya karɓe ta sai dai yace laha amadun walil amadin qida'u sai dai ita biyan buƙatar yana da wani lokaci ma'ana ganin amfanin addu'ar yana da mi yana da wani lokaci yace shi kuma kowanne lokaci dai yana da ƙarshe me yake so ya nuna muna duk wanda ya addu'a ya cika sharuɗa Allah zai mi zai karɓa karɓa wannan ita tana da lokaci ana gane da ke ku shi kuma duk abin da aka ce yana da lokaci ƙarshe lokacin zai ne zai ƙare domin duniyan ma gaba ɗaya kullum man alaiha fan balantana buƙatar ka ta addu'a me yake so ya nuna muna a takaice in ka yi addu'a ka jira ka jira ka yi haƙuri kada ka nuna me kada ka nuna sauri da gaggawa ana gane da ke ku wai a ganin ku ni ina mamakin ma mutum waye zo yana hushi da Allah wai dan yayi ta addu'a Allah bai karba masa ba a ganin ka wane ne in yi addu'a Allah sai karba kai sai ku bani amsa a cikin mutane su waye a ganin ku in suka yi addu'a banda annabawa su waye in suka yi addu'a Allah zai karba a ku ce muna malamai dai domin Allah ya ce inna Allah inna ma yakhsha Allah min ibadihi malamai yace bai ce salihai ba malamai to dan Allah malamai ba su da bukatoci malami nawa za ka gani ga ƙasa yake tafiya bai da bukatar mota to an ce ma bai taɓa roƙon Allah ba shi mota ba amma har yanzu bata zo ba don mi tana zo lokaci amma kun bai taɓa nuna tsuwa ba ana ganin da ke ku kenan mi nake so in nuna muna mu yi haƙuri in muka yi addu'a Allah bai ba mu abu ba wanda suka yi kowa daraja za su roƙi Allah kuma Allah sai ya ga dama ya ba su annabawa da kansu sun yi ta roƙo annabi Ibrahim ya jima yana roƙon Allah ya ba shi da amma sai a tsohon shi Allah ya bashi ana gane da kyau ko wannan shine kenan Allah ka biya mana bukatunmu haddathana Musa ibn Isma'ila haddathana Wahib ya'ni ibn Khalid haddathani Al-Abbas bin Abdi bin Abdullah ibn Ma'bad ibn Al-Abbas Ma'bad ibn Al-Abbas bin Abd Al-Muttalib an ikrimata an ibn Abbas qala al-mas'alatu yanda ake roƙo yanda ake addu'a an tarfa a yadaika hazuwa mankibaika ka daga hannayenka daidai kafaɗarka kafaɗunka au nahwahuma ko kuma makamancin haka ko kuma dai kusa gare su wal istighfaru nan shakkar rawi ne au nahwahuma ko kuma zuwa ga kafadunka wal istighfaru shi kuma istighfari an tashira bi usbi'in wahidatin kayi nuni da ɗan yatsa guda walibitihalu shi kuma alibitihalu ma'ana kankan da kai wajen roƙo an samudda ya dai ka jami'an shine ka ɗaga hannayenka gaba ɗayansu ana gane da kyau ko? wannan hadisin ruwayoyin da suke biyowa duka makamancinsa ne mu karanta ruwayoyin sai mu yi bayani mu siffanta yadda ya siffanta abubuwa guda uku ne ya siffanta sai mu siffanta su a aikace حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا سفيان حدثني عباس بن عبد الله بن معبد بن عباس بهذا الحديث قال فيه والابتهال هكذا شيء الابتهال حكا غني ورفع يديه سيدغ هنايانسا وجعل ظهورهما مما يلي وجهه سيسنيا bayan hannayen shine yake bima huskarsa ana gane da kyau ko ma'ana yana nuhin haka ana gane da kyau ko haka addu'ar roƙon ruwa haka ake yi to shi ne abin da yake fassarawa a nan ya ɗaga hannayensa sai ya sanya cikin hannunsa bayan hannunsa shi ne zuharul kaf mimma yali wajhahu shi ne wanda yake bi mahuskarsa ma'ana da kayi haka haka za ka ana gane da kyau ko حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا إبراهيم بن حمزة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن الأباس بن عبد المطلب بن معبد بن عباد عباس عن أخيه إبراهيم ابن عبد الله عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر نحوه سيك سي أن بتمك من شوانا حديث وانا حديث a ibnu abbas ne ke bayanin nau'in addu'o'i guda uku addu'a ta farko ita ce addu'a wadda take ta gama gari malamai suna ce mata addu'a ta neman biyan bukatan wani alkhairi addu'a ta roƙon alkhairi ita ana yin ta a haka ana gan da kyau ko ya kasance hannuwan naka suna fuskantar mi suna fuskantar kafaɗa shine haka ana gane da kyau ko ita ce addu'a ta neman me wata bukata da kake so Allah ya baka haka kana iya ka gami hannayen ku kuma dai kai hakan ga kenan haka shi yake da yin me da yin haka kamar yadda magayi in in haka kai an zubo sai ya zube amma haka za ta za ka rike da kyau kenan wannan shi ya tabbata ana gane da kyau ko wannan ta neman kenan wani alkhairi sai suka ce duk addu'ar da yake ta neman a kare ku da wani sharri ne to shi kuma haka ake yi kama addu'ar mi addu'ar roƙon ruwa kuna rikan Allah ya kare ku daga sharri na wari kina hannuwa haka ake daga su manzo Allah ya kasance ma in ya daga hannuwan shi har ana ganin mi har ana ganin kahudunsa ana gane da kyau ko kina ita haka ake yi kina in ka ga mai addu'a hakan ga ko hakan ga duka ta tabbata amma a wajen neman kariya daga bala'i ko kuma addu'ar roƙon ruwa na ake yin ta to shi sai kuma addu'a da yake istighfari ne shi kuma ana so mutum yayi ne ya daga dan yatsunsa Allah Allah ka gafarta min astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah wa atubu ilayh ana gane da kyau ko wannan shine kenan shine abinda wannan hadisin na ibnu mas'ud yake bayani na'am amin amin aha a eh in kana yi da tabza zai mas'ala ta tabzaha ku bar muna ita mu kai wajen tasbihi sai ku tuna mini ita akwai babe nan gaba wajen tasbihi eh shi da yan yatsa shi istighfari ne kawai aka ce addu'a ba a yi shi ba a daga dan yatsa to amma akwai hadisin da yazo akan haka za mu gan shi nan gaba za mu gani in hadisin yana shiga a ciki akwai hadisin da manzo Allah ya isko wani sahabi yana addu'a da yan yatsa biyu sai ya ce masa a'a ida dan yatsa guda za mu ganshi nan gaba malai ce haddathana قتيبة بن سعيد حدثنا ابن لهيعة عن حفص بن هشاء هاشم هاشم بن عتبة بن أبي وقاص عن السائب بن يزيد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا manzo Allah ya kasance idan yana addu'a farafa a yadaihi sai daga hannayensa masa hawaj hahu bi yadaihi to in ya kare addu'ar yana shafa huskarsa da wannan hannayen sai dai hadisin shi ma da'ifi ne kenan duk hadisin da ya zo akan cewa manzo Allah yana addu'a ya shaha ma huska ko ya shaha ma jiki ya shaha ma huska dai wannan hadisin bai inganta ba sai wanda ya tabbata akan in zai kwantawa yake yi ya tofa ya shaha ma jikinsa ma addu'a ta yau da kullum hadisi bai tabbata akan ana shaha huska ba حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن مالك بن مغول حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول وزع الله يجوان متنينا تيوانا الدعاء اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فقال سيمون الله يتي لقد سألت الله باسم, باسم الذي إذا سئل به أعطى حقيقة كاروكي الله da sunan da in aka roƙe sa da shi yana bayarwa wa idha du'iya bihi ajaba kuma in aka kira sa aka roƙe sa da shi yana karbawa ana gani da kyau ko kenan allahumma inni as'aluka anni ashhadu annaka anta allah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wannan addu'a in har kai addu'a ka hada da wannan sunan to ka roki Allah da sunan da in aka roki Allah yana bayarwa ana gane da kyau ko kina wannan wannan zikirin ya kamata mutun ya rike shi duk lokacin da zai yi addu'a kamin ya bishiro da bukatar sai ya yi shi domin manzo Allah ya ji wani mutum yana addu'a da wannan zikirin manzo Allah ya ce ya roki Allah ya yi ma Allah kirari irin kirarin da in aka ma Allah yana bi yana biyan bukata kenan Allahumma inni as'aluka anni ashhadu annaka anta Allahu al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad to a cikin nan kun ga an zano sunaye da yawa na Allah to wanne ne daga ciki sunan ana gane da kyau ko domin bismillahi aka ce idan ya nuna suna guda ne ko to akwai ruwaya ta gaba wadda za ta nuna mana wanne ne daga cikin sunayen bala yace haddathana abdurrahman ibn khalid khalid ibn zuraqi raqi حدثنا زيد بن حباب حدثنا مالك بن مغول بهذا الحديث قال فيه يتي أتكي لقد سألت الله عز وجل باسمه الأعظم حقيقة كاروك ألا دسونا سمفي جرمة kungani wannan riwaya ta nuna shine sunan Allah mafi mi mafi girma a waccan ko tace ya roki Allah da sunan da ya aka roke sa yana mi yana biyan bukata حدثنا عبد الرحمن بن عبيد الله الحلبي حدثنا خلف بن خليفة أنا قاعد أقول تقع السورة يسمانا نأنتواي خلف ده خليفة أنا قاعد أقول حسن ده حسيني خلف ده خليفة ينما خلف تو is aks ne na, na salaf amma nan ba ma'anar suna ake ni ake ake lura ba mai sunan sunan ɗaya daga cikin magabata ne maluman hadisi ana gani da kyau ko kuma ya aka ce khalaf ana iya bashi ma'anan a ma'ana wanda suka biyo bayan mutanen kirki kenan masu biyar bayan mutanen kirki wanda ya bi bayan mutanen kirki shi ma menene ne mutunan kirki ne ana gani da kyau ko? na khalifa ko? eh masha Allah eh ana iya sa khalifa domin ka sama ɗanka khalifa domin shi suna in za ka sashi ana so kai niyya za ka sama ɗanka khalifa sai ka ce zan sama ɗana khalifa don ya yi koyi da khalifan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam abubakar siddiq ana gane da kyau ku? in kai ɗan shi'a ne sai ka ce to zan sa mishi ɗana khalifa ne don ya yi koyi da khalifan manzon Allah Ali in baka san abubakar ana gani da kyau ko wannan shine kenan kenan shi suna niyya ake so a sa wajen sa suna wannan shine kenan kenan khalifa khalaf da khalifa suna ne wanda ana iya sa ma yara wannan shine kenan kenan gashi nan kun ji sunan shi malami ne na hadisi haddathana khalaf ibn khalifa an hafsin ya'ni ibn akhi anas an anas annahu kana ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam jalisan ya kasance zaune tare da manzon Allah wa rajulun yusalli ga wani mutum yana addu'a shine ma'anan yusalli thumma da'a sannan sai fara addu'ar ko kuma yusalli yana sallah thumma da'a sai a cikin sallar ya rika yin addu'a to ga abin da yace Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu sai yace ya Allah ina roƙonka domin kai ke da yabo la ilaha illa anta ba abun bauta da gaskiya sai kai almannanu wanda yake ya cancanci yayi ma mutane gori shine almannanu badi'us samawati wal ard makagin sama da ƙasa ya zal jalali wal ikram ya ma'aboci jaljala da karamci in ji hausawa ma aljalal shine daukaka girma wal ikram shi kuma karamci abinda ake ce ma karamci shine yawan alkhairi da yawan kyauta shi ake ce ma karamci ya ka ce ai wani ai karimi ne ma'ana mutum ne mai alkhairi kina shine karamci ya hayyu ya qayyum ya alhayyu rayayye alqayyum kuma tsayayye wannan sunan babu wanda yake da shi ba Allah kun babu wanda ya siffanto da shi ba Allah ba kun san akwai sunan da yake na Allah ne ko siffa ce ta Allah amma mutane ma suna isu siffanto da wannan siffar kuma ana son haka in aka ce Allahu Ar-Rahmanu ne Allah mai rahama ne mutane ma suna da me suna ma suna suna da rahama suna da tausayi suna da jin kai to amma Al-Hayyu Al-Qayyum waye wanda yake raye ne baya mutuwa babu shigo wannan suna ne na Allah shi kadai qayyumu wanda ko da yaushe tsaye yake ba ana ba ana nuhin tsayuwa ba haka dai ta tsaa kamar ana nuhin ko da yaushe a hankalce yake ma'ana ko da yaushe yana lura da abin da ake yi babu wani lokaci wanda za a ce babu shi aka yi ko kuma bai lura ba aka yi kaza shine ai da yazo Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum dan a gaya maka waye al-qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm gengedi baya daukar sa balantana ma bacci ana gane da kyau ko to wannan sunan babu wanda yake da shi ba Allah al-hayyu al-qayyum فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيما الله يتي لقد دعا الله باسمه العظيم hakika ya roki Allah da sunansa mai girma alladhi idza du'iya bihi ajaba sunan da in aka roki Allah da shi yana karbawa wa idza su'ila bihi a'ta kuma in aka roke sa da sunan yana bayarwa حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا عبيد الله بن أبي زياد عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الأعظم شي سنن الله ما في جرما في هاتين الآيتين ينا أتكن ونا آيون قدا بيوني وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وفاتحة سورة آل عمران da kuma farkon suratu Ali Imran Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum Ana gane da kyau ko? To, ga su wannan su ne sunaye mafi girma a cikin wannan ayoyin guda biyu wa ilahukum ilahun wahidin wahidun la ilaha illa huwa arrahmanur rahim da kuma wannan Allahu la ilaha illa huwa alhayyu alqayyum to kun ga kusan hadisai guda nawa kuma kowanne yana nuna ga suna na Allah mafi girma hadisin da muka fara karantawa nan aka ce al-ahadu samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad a magana mafi inganci a cikin wannan addu'ar shine al-ahadu samad shine sunan Allah mafi mafi girma da yazo a cikin wannan hadisin al-ahadu as-samad to shi kuma a wannan riwayar sai aka ce mi a e sun za a game su ne al-ahadu as-samad suna biyu ne za a game su domin a cikin sunayen Allah akwai sunayen da ake hada shuri guda misalin ya jaljalali wal ikram an ana ganin shi ko suna biyu ne amma ana haɗe su a wuri guda su ba da suna guda kawan mutum guda ne sai a ce masa abdullahi kaga ai suna biyu ne kuma amma mutum guda ne ake ake kira da wannan suna abdu da allahu duk suna suna biyu ne to haka sunayen Allah ma akwai wanda ake haɗewa wuri guda sai a ba su matsayin me matsayin suna guda kenan nan ku rike da kyau dan mun samu al-ahadu samad to a wannan riwayar ita kuma aha bi anna lakal hamdu bi anna lakal hamda la ilaha illa antal mannanu badi'u samawati wal ardi ya zal jalali wal ikrami ya hayyu ya qayyum a cikin nan sunaye da yawa aka zano wanne ne tunan kenan babban ya hayya kayyum abinda zai sa mu zabe shi dan saboda riwaya ta gaba ta karfafa akan cewa kenan ya hayyu ya kayyum shine mi shine babban anan to a wannan hadisin kuma sai aka gai guda biyu wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa arrahmanur rahim sai aka gai aya ta biyu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum kina a wannan hadisin sai muka samu biyu ar-rahmanur rahim ana gane da ko nan kuma ta biyu al-hayyul qayyum ta kinan suna uku muka samu mafi girma na Allah da aka zano to sai mu zo mu huddu to cikin su ma dole sai an samu wanda yi wani ana gane da damai aka ce ko gaba da gaban ta ko ta bar mu zano su jimlace sai mu hidda babban na farko shine al-ahadu samad na biyu ha al-hayyul qayyum na uku ha ar-rahmanur rahim to wannan sunan sune sunaye mafi girma na Allah amma a cikin su wanda yahi shine al-hayyu al-qayyum domin hadisai mafi yawa wanda suka zo game da bayanin sunan Allah mafi girma to a ciki sai ka samu ya hayyu ya qayyum kenan ko alhayyul qayyum kenan ana gani da kyau ko kuma a cikin abin da zai ƙara nuna maka wannan sunan na ya hayyu ya qayyum ko alhayyul qayyum shine mafi girma wanzu Allah sallallahu alaihi wa sallam a Fatima ta zo cikin damuwa sai ya ce mata zan baki wata addu'a wadda duk in kina cikin damuwa ki yawaita yin ta wa Allah ya zo cikin mata ba cikin mata banda cikin cikin cikin mata a gaba daya ba mata na aure ba wa manzo Allah ya so Fatima ne ita ce yarsa ita ce kuma ta hikama da shi ita ce ma ake ce ma sayyidatu nisa'ul janna ko shugaban matan aljanna fatima to manzo Allah ya bata addu'a yace di in kin shiga damuwa zan baki addu'a ta musamman kice ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghithu aslih li sha'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata aini a cikin addu'ar da kuka ji an fara ya hayyu ya qayyum shi yasa nace muku ni duk wanda ya tambaye ni in bashi addu'a wannan addu'ar nake bashi dan wanda yake kowa iya addu'a shi ya bada ta kuma ya bada ta ga wanda yake so ya da kowa a cikin mata ita cewa Fatima ana gane da kyau ko kuma addu'ar in kan lura tana daga cikin jawami'ud du'a addu'o'i wanda suka kumshi komi domin ya hayu ya qayyum ya kai tsayayye ya kai rayayye tsayayyen sarki bi rahmatika astaghithu da rahamarka nake neman agaji Ina in aka ce agaji to ana da gaggawa ne abin ko agajin gaggawa aslih li sha'ni kullah ka gyara mini al'amurra na gaba ɗayansu na tuzuranci ne na gwabranci ne na talauci ne na rishin lahiya ne ana ganin da kyau ko na matsaloli ne mata ta zama maka azaba an gane ko domin kuma su auren su mata suna hama da azaba na na bakani ya ki samuwa matsala ce ta wajen aiki ta kasuwanci ne aslihli sha'ani kullahu gaba ɗayansu wala takilni ila nafsi tarfata aini ya Allah kada ka bar ni da kaina kada ka bar ni da iyawata koda da kiftawar idanu wallahi wannan addu'ar ta kai makura wajen roƙon Allah ana gane da kyau ko don haka a lokacin lokacin da ake neman lailatul qadri kada ka tsaya wani dogon turanci na zane-zanen abun da kake bukata kawai ita maimaita wannan addu'a duk bukatar ka ta shiga ciki ina yawan ba da wannan addu'a don saboda ni ga nau ne ba shi yau ba ana gayan da kyau ko? malam ya ce haddasa na usman ibn abi shaiba a takaice da suna allah mafi girma wane ne ya hayo ya kayo ya ce an aisha ta kwalat surikat milhafatun laha ya ce an sace ma aisha wata 'yar salkata ta ita ce milhafa aiki sa'un faja'alat tad'u alaman saraqaha sai ta rika mummunar addu'a ga wanda ya sace mata ya sace mata wannan sakin wannan sakon san dama mata da mata da iya mummunar addu'a ana gane da kyau ko dama barawo shi da mata aka ce mun shiga uku ba mu da ta cewa barawo a hannun mata ko to an sace ma Aisha wata salka sai ta mummunar addu'a ga barawan faja'ala annabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu sai manzo Allah ya rika cewa la tusabbihi anhu kada ki raga masa kara masa ana gane da kyau ko qala abu daud abu daud ce la tusabbihi ay la tukhaffifi anhu kada ki rage masa ita tsine masa albarka sai dai hadisin da'ifi ne irin wannan suna daga cikin hadisan da tun wajen karatunsu za ka iya fahimtar rauninsu domin in kasan ɗabi'un manzo Allah su salam akwai ɗabi'a da za a jingina masa wadda ba za ka mi ba ba za ka yi daidaita ba domin yana daga cikin hadisin da zai iya nuna muku manzo Allah baya goyon bayan masu laihi a ta tsine musu albarka akwai wani mutum da yake yawan shan giya duk in ya sha kuma sai a zo a bibbige shi a kashi a yi mishi bulala ba so ɗaya ba so bi ba wata ran da aka kawo shi an bibbige shi da aka kawo shi manzo Allah yake kowa ya bibbige shi daga masu dokan takalmi suna jehawa sai masu hidda lagensu suna buga mishi wasu suna bugu suna tsine mishi albarka sai masu manzo Allah ce la tu'inu shaytana ala akhikum kada ku taimaka ma shedan akan dan uwanku yana sabon Allah kuma kuna tsine masa albarka kenan kun kun goya ma shaidan baya akan ya tami ya tabbatar da shi kenan mai mazu Allah yake koya mana mai sabo ba a so a me ai ta tsine masa ai masa fatan alkhairi bai wa Allah ya shiryar da shi ana gane da kyau ko to wannan shine kenan kenan wannan hadisin bai tabbata ba amma wadan mutun ya zalunce ka babu lahi dan ka dan ka mishin munar addu'a baka da lahin komai ai shi yasa ma Allah yace ittaku da'watul mazlum ko fa innaha laysat bainahu wa bainaha hijabun to da a ce ba a karba da a ce ba a son kai ma wanda ya zalunce ka addu'a ai da ba za a ce ba addu'a in ka mishi za a karba ko shine wannan yasa wani mai hikima yake cewa la tazlamanna idza ma kunta muqtadiran fa zulmu akhiruhu ya'tika bin nadani نامت عيونك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي yace in ka samu damar zalunci kada ka yi zalunci yace domin shi azzalumi wanda ya zalunta in yi masa addu'a Allah na karɓar ta kai tsaye kana can kana kwana shi kuma yana surfafa maka mummunar addu'a kenan dai ba lahi bane dan mutun ya zalunci ka kamishi addu'a amma sai dai da zaka yi hakuri shi yahi mi shi yahi innahu man yattaqi wa yasbir ana ga inda ke ko wannan shi aka yi so حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر رضي الله عنه قال استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة ناني من إذن من ظن الله أكن إجي أمرا فأذن لي سي من إذني وقال سيتي لا تنسانا يا أخي من دعائك يا كي نوم كدك من تا دني أتكين أدعارك faƙala kalimatan sai ya faɗi wata kalima ma ya surruni ma'ana manzon Allah ya faɗi wata kalima wadda ma ya surruni annani biha duniya wadda kaliman nan ta mini alkhairi da a ce a bani duniya in tarjama ma'anawiya ne za a yi wannan kalimar da manzon Allah ya faɗi ta cewa kada in manta da shi a cikin addu'a na hijin daɗin ta da a ce ma an bani duniya قال شعبة شعبة يتي ثم لقيت عاصما بعد بالمد بعد بالمدينة sannan sai na haɗu da asim bayan wannan a madina fahaddasa ni sai ya bani labarin wannan hadisin wa ƙala sai ya ce ashirikna ya ukhayya fi du'a'ik a wata riwayar kenan cewa yi ka haɗa mu ya kai ɗan uwa a cikin addu'arka ukhayya tasghir ne na lutuf ba tasghir ba na tahqir kun sa akwai tasghir na tahqir akwai tasghir kuma na lutuf ma'ana na nula tausayi ana gani da kyau ko kinan tasghir ne wanda yake ba na ba na tahqir ba na raini حدثنا زهير بن حرب حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن سعد بن أبي وقاس قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم سعد يا بيا وجن منزل الله وأنا منزل الله يا بيا وجن سعد sa'ad sai ya ce wa ana addu'u lokacin da ya biyo a wurina ni ina addu'a bi usbu'ayya ana gani da kyau ko da in yatsuna ma'ana yatsa hiye da ɗaya faƙala sai ce ahid ahid me yake da suna kaɗaita kaɗaita wa a share bisabba sai ya yi nuni da me yake da suna da manuniyarsa ana gani da ke nuna masa manuniya akan ya yi da ita to wannan riwayar manzo Allah ne isko sa'ad ya biyo ya biya ya isko sa'ad yana addu'a yana nuni da ɗan yatsunsa anan a saraha ba a gai a cikin sallah bane ko a wajen sallah to amma abin da ya hito a hili shine a cikin sallah ne zaman tahiya sai yana yin haka ko kuma dai yatsu uku ba a gai dai adadin yatsun ba sai manzo Allah ya ce masa ahid ahid nuna mi nuna ɗan yatsa guda ana gani da kyau ko nuna ɗan yatsa guda riwayar ta zo mutlaka ne wasu malamai suna gani a cikin sallah ne wasu malamai suna ga a wajen sallah ne ya halatta in za ka yi addu'a ka mi ka ɗaga ɗan yatsanka musamman in wajen istighfari ne ya Allah kai mini kaza astaghfirullah ana gani da kyau ko akwai ma lokacin da yake haramun ne mutum ya ɗaga hannuwa biyu in zai yi addu'a sai dai ɗaga ɗan yatsa wa zai gami wannan lokaci na'am to ai ba kowa bane ko malamin ko limani limami ne na so ka ce in liman ya kare hudu ba yawwa kenan addu'ar da liman yake yi a cikin hudu ba ko a ƙarshen hudu ba shi liman haramun ma ne mi ya daga hannu sai dai ya yi mi ya haka wannan shi ya tabbata ya daga dan yatsa daga dan yatsa shine sunna kenan in mutum yayi haka yayi bid'a ita kun bid'a ai haramun ce ko wannan shine kenan eh shine addu'a shine ai nake nihi shine nake cewa shi yasa wasu malamai suna ganin akwai lokacin da mutum wajen addu'a ko dan yatsa ya daga ya halatta ana gane da kyau ko wannan shine kenan wallahu ta'ala a'lam a takeice hadisin da ya gabata na Umar zai je Umara sai manzo Allah ya ce ka sanya mu a cikin addu'arka hadisin bai inganta ba amma akwai hadisin da yake masa istishhadi shine hadisin da manzon Allah ya ce ma Umar ya kai Umar akwai wani bawan Allah da zai zo ana ce masa Uwais alqarni in ka hadu da shi kace ya maka addu'a domin shi yana daga cikin waliyan Allah wanda in sun yi addu'a kai tsaye Allah ke karbawa to wannan hadisin sai malamai suka ce dalili ne akan cewa ashe yana daga cikin abubuwan da ake so a wajen addu'a in ka ga mutunan kirki ka ce ya maka me ya maka addu'a ana gane da kyau ko kenan wannan hadisin dalili ne akan halaccin ka ce mutum ya maka addu'a musamman mutanen kirki domin akwai wanda za Allah sallallahu alaihi wasallam ce rubba ash'atha aghbara marfu'un bil abwab law aqsama ala Allah la abarrahu kaga wani ba kowa ba kana ganin shi sa kayan ka mota ana gane da kyau ko in ma yazo kofar gida za a yi cewa ya taya ba mutane wuri in yazo neman alaji za a yi cewa babu shi nan da ana ganin ba kowa bane amma da zai ce na rantse da Allah yau sai an yi ruwa sai Allah ya saukar da ruwa dan saboda darajarsa a wajen Allah wannan shine kenan kenan dai yana daga cikin sunna mu rika roƙon mutanen kirki mu rika neman mutanen kirki su muna me su muna addu'a aka ce albarkacin kaza ka dangare kan sha ruwan kaskoko wannan shine kenan malam yace babu tasbihi bil hasa babu mai bayani akan waishin har ya halatta yin zikiri da alhasa shine in duwatsu in aka ce alhasa anan ne tabzaha ake bata ake mata kiyasi in dai har halaccin zikiri da ɗan duwatsu ya tabbata to hatta da tabzaha ya me ya tabbata to mu zo mu ga hadisan malam yace haddathana ahmad ibn salih haddathana abdullah ibn wahb akhbarani amr anna sa'id ibn abi hilal حدثه عن خزيمة عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يا شقا تارد منظن الله على امرأة أوجن وتماتا وبين يديها نوا أو حصن sai suka isko wannan matar a gabanta akwai nawan su ne ɗiyan dabino au hasan ko kuma ɗiyan duwatsu ƙanana tusabbihu bihi tana yin tasbihi da su mana kamar yadda zaka isko mutum yana jan tabzi to ita sai sai aka isko ta sai manzo Allah ya isko ta da ɗan duwatsu tana mi tana zikiri da su subhanallah sai ta jefa dan dutse subhanallah ta jefa dan dutse ko kuma dan dabino faqala sai manzo Allah yace subhanallah sai manzo Allah yace ukhbiruki bima huwa aysaru alayki min hadha shin kina so in baki labarin abin da yi miki sauki akan wannan na zikiri da 'yan duwatsu aw afdal ko abin da yi wannan faqala sai manzo Allah yace subhanallahi adada ma khalaqa fis samai sarki ya tabbata ga Allah adadin abin da ya halitta a sama wa adada wa subhanallahi adada ma khalaqa fil ardi kuma subhanallah adadin abin da ya halitta a ƙasa wa subhanallahi adada ma khalaqa bayna dhalika kuma tsarki ya tabbata ga Allah adadin abin da ya halitta tsakaninsu sama da ƙasa kenan wa subhanallahi adada ma huwa khaliqun kuma tsarki ya tabbata ga Allah adadin abin da zai halitta nan gaba domin kullu yawmin huwa fi sha'an ko kullun Allah cikin sabon halitta yake wallahu akbar mithlu dhalika Allahu akbar ma kwatankwacin haka walhamdulillahi mithlu dhalika alhamdulillah ma kwatankwacin haka wa la ilaha illallah mithla zalika la ilaha illallah ma kwatankwacin haka wa la haula wa la quwwata illa billah mithlu zalika la haula wa la quwwata illa billah shi ma kwatankwacin haka wannan hadisin bai inganta ba amma akwai riwayar da ta inganta a wannan babin na zikiri da 'yan duwatsu to dama dangane da ingancin hadisin da rashin ingancin sani aka samu bambanci aka samu sabani tsakanin malamai dangane da har ya halatta yin zikiri da tabzaha in hadisin da ya nuna manzo Allah ya isko ta mata tana zikiri da ɗan duwatsu bai ce mata kada ta bari ba ya tabbata to akan shi ne malamai suka yi kiyasi akan cewa ita ma tabzaha ta me ta halatta ai amfani da ita hadisin akwai malaman da suka ifantar da shi akwai wanda suka ingantar da shi akai akwai ma riwaya da take ba tantama akan ingancin ta ita tabzaha malamai suna sa ta a cikin alwasa'il me ake ce ma alwasa'il ma'ana su ne abubuwan da suke taimaka a wajen ibada su ba su bane karan kansu ibadar ana ibada ne da su su ake cewa alwasa alwasa'il ka'ida kuma suke cewa alwasa'ilu laha ahkamul maqasid ana gani da kyau ko shi abunda ake amfani da shi wajen ibada ya danganta daga manuwar da ake da ibadar da shi sallah ana yi saman tafi ko ba a yi ka taba ji wanda ya ce masallah saman tafi haramun ce dan me yasa dan tafin ba shi bane ake ma sallar wa ake ma sallar Allah ake ma sallar shi kamar wasila ce ta yin sallah to haka ita ma tabza shi suka ce ita ma wasila ce ta yin zikiri ba ita bace asalin me asalin zikirin a'a ita hanya ce ta zikiri zikirin da ake so a kilga sai ayi amfani da tabzaha a kilga to shine malamai suke bada fatawa wasu malamai suke bada fatawa akan mi akan halaccin mi amfani da mi da tabzaha wasila ce kenan hanya ce ta zikiri kamar yadda zaka shi da tafi kai sallah tafi ba shi bane sallar ba shi bane kake ma sallar a shi wata hanya ce ko akwai tafin ko babu zaka me zaka yi sallah ita ma tabzahar ko akwai ta ko ba za a yi ko babu ta zaka yi me zaka yi da ita yana ja ko akwai saurin bayanin tabzaha zamu zamu hito nan gaba har yanzu ba mu yanke hukunci ba to kada wasu su su samu a cikin yancan ko yancan bayani ne muke yanda malamai suke bayani amma akwai wani hadisi wanda zai hito muna karar wanda zamu hito zamu me yake da suna zamu barje aya ko magana ta hoto hili gashi nan gaba kenan mai jan tafsiri ta shan tafsirin ka kan ba mu ce ka ja ba حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن داوود عن هاني ابن عثمان عن خميسة بنت ياسر عن يسيرة أخبرتها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن أن يراعين بالتكبير والتقديس من الله يا أمر جيسو da su kula a wajen yin kabbara wa taqdis da kuma tasbihi ana ga tasbihi ana ce masa taqdis da kuma wajen yin tasbihi wa tahlil da kuma yin hailala la ilaha illallah an ya'qidna bil anamili akan su rika kilgo da yan yatsunsu fa innahunna mas'ulatun mustantaqatun domin su yan yatsun nan mustantakatun ne kuma mas'ulatun ne za a tambayi su kuma sannan za a sa su yi magana a ranar ina a ranar alkiyama yau mata shaɗu alaihim alisinatuhum wa aidihim wa arjuluhum bima kanu yasna'un ne ko ya'malun ha na'am bima kanu yaksibun ko na'am ranar da za a sa baki da hannuwa da ƙawahuwa su yi magana to sai manzo Allah ya ce musu su rika yin tasbihi da mi da ƴan yatsunsu domin su ƴan yatsun nan za su yi magana kenan shi yahi da su yi mi da su yi da duwatsu domin a lokacin suna yi da duwatsu da su yi da kuma mi da kuma ɗiyan dabino to wannan hadisin za mu iya cewa shine dalili akan cewa mutum ya yi zikiri da ƴan yatsunsa shi yahi da mi shi yahi da yayi da tabzi mutum yayi da yan yatsunsa shi yahi da yayi da tabzi to amma akwai masu tawilin cewa to ai tabzin ma da me ake janta a da yan yatsu ko kenan dai do ana nan duk ila ce ake ce ma ba'u ana gane da kyau ko to wannan shine kenan al'amari ne tabzi akwai akwai sabani sosai a tsakanin a tsakanin malamai su al'imamun nawawi suna daga cikin maluman tabzi ma'ana wanda suna ba da fatawar halaccin tabzi daga cikinsu alhafiz ibn hajar suna daga ciki akwai malumai da yawa dai wanda suke ba da fatawar halaccin jan tabzi ana gane da kyau ko musamman kuma in mutum ya tsarkake niyyarsa ma'ana kun sa akwai wanda suna jan tabzi da riya ka yanzu akwai wanda suka mai da tabzima ado musamman mata kaga in tasa dan kwali ja to sai an rato ya tabzaha musamman ita tabzahan nan wanda ake daddannawa kin nan ita ma ja za a sakowa wata in tasa jambaki bula to tabzaha ita ma me za a sawa bula za a sawa to jambakin zaka kallo ko tabzahan ta da zaka kallo ana gane da ke ko to wanda shine kenan malam yace haddathana abdullahi ibn umar ibn maisara wa muhammad ibn qudama fi akhiri fi akharina قالوا سكتي حدثنا عثام عن الأعمش عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح ناغا منزو الله ينا كلغا تسبيه قال ابن قدامة ابن قدامة يتي بيمينه da damansa da hannunsa na dama wannan hadisin yana nuna ashe ko tasbihi da aka ce a yi da 'yan yatsu ko da horutta ba a yi sai da mi sai da 'yan yatsu na dama ba a yi da hagun ana gani da kyau ko kenan da hannun dama kawai ake yi ba a sa hannun hagum in mutum ya sa hannun hagum tasbihin shi yayi ko bai yi ba yayi ana gan da kyau ko yayi sai dai yayi makruhi wannan shine kenan malam yace haddathana daud ibn umayya haddathana sufyan ibn uyayna an muhammad ibn abdurrahman maula abi talha عن كريب عن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند جويرية manzon Allah ya hoto daga wajen juwairiya wa kana smuha barrata wadda a can da kahin musulunta ta sunanta barra fa hawwala smaha sai manzon Allah ya juye sunanta sunanta da barra kamin ta musulunta ma'anar barra kuma shine sarkar da ake sa ma raƙumma ana gani da kyau ko ka san misali ko a wajen Hausawa sunaye a da ta sawa ne ake yi zaka ji wani sunan shi nomau wani sunan shi mai dankali an mai dankali akwai shibikau don a hesa lokacin shibika ana ga sanau ko salau na ga yi nomau ko shekarau wanda ya shekari a cikin ciki ko jatau jatau shi kuma shine wanda aka aiho jajajur ya ce mishi jatau ba jaja ce aha kalla wani suna ne suke juyewa hankurau akwai hankurau masallaci ko to kage shi wannan da damar shi ma ai in ya zamanto masallaci ai masha Allah wannan shine kenan wannan mai dankali kin shi shi na san shi a anguwan mu ma akwai wani yaro da aka sama suna mai dankali mai dankali sunan shi akwai shi kuma wani kombo na taɓa baku labarin a aji na har yanzu a makaranta ta can ina da wasu yara sunan babansu ana ruwa shi irin wannan sunan da kaji sunan ba'are ne arawa ne suke ba'are ne da baban nasu ana ruwa to wata in na tashi zan sai in ce khadija an doke ruwa wanda shi da kenan a aha a tunda na ga arawa ko tunda ina da ruwan hilla ne kenan dole sai na tabo arawa na'am wannan shine kenan kenan haka su ma larabawa ana gane da kyau ko ana sa ma mata sunaye ko kuma mutane sunaye da wani abu da ya faru tare da su to ita kuma sai aka sa mata aka yi rishin aka sa mata barra mai wayalla ma'aihata ta zo sabka daga raƙumi ne ta aiheta aka sa mata barra Allahu alam dai kenan sarkar raƙumi suke ce ma barra a wata riwayar sarka ta mata ma ana ce mata barra to sai manzo Allah ya juye mata suna ya sanya mata juwairiya ana gane da kyau ko ma'anan juwairiya shine ma'anan mai yawan bakuntar Allah ma'ana mai yawan zama a wurin ibada ita ce ake cewa juwairiya fa kharaja wa hiya fi musallaha sai manzo Allah ya huta sai iskota tana wurin sallah wa raja'a manzo Allah ya huta zai tafi masallaci ya iskota tana sallah wa raja'a kuma ya dawo wa hiya fi musallaha ya isko ta dai tana wajen me tana wajen sallah faƙala sai ya ce lam ta zali fi musallaki haza tun da na ta yi har na dawo kina wurin sallan nan naki ƙalar ta ce e ƙala sai manzo Allah ya ce ƙadukultu ba a dake arba'a kalimatin bayan ki na faɗi wasu kalmomi guda uku salasa marratin kuma sau uku na maimaita su lawuzinat bima kulti da wannan kalmomin za a auna su da abin da kika faɗa na zikiri ana gan da kyau subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi maza Allah ce da wannan kalmomin da na faɗi da za a auna su da kalmomin da kike ta faɗi tun da asuba har zuwa sahi to da wannan kalmomin da na faɗi guda hudu sun rinjayi wanda ke kika faɗi kike ta faɗi tun da asuba har zuwa wanga lokacin subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi domin wannan kalima wannan zikirin ma'anansa shine tsarki ya tabbata ga Allah da godiya a gare sa adadin halit adadin halittunsa da kuma adadin yadda ya yaddan kansa ma'ana da adadin da yake so dai wa zinata arshihi da kuma adadin nauyin al'arshinsa wa midada kalimatihi da kuma adadin kalimominsa in kana so ka san adadin kalimomin Allah karanta faɗin Allah maɗaukakin sarki kullau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'a bi mithlihi madada tekun duniya gaba ɗaya su kasance taddaha ga alƙalami ko kuma ce tekun duniya gaba ɗaya su kasance taddaha itacen duniya gaba ɗaya su kasance alƙalamin da za a yi rubutu da su na rubuta kalimomin Allah da tekunan da itatuwan sun ƙare kalimomin Allah ba su ƙare ba to kaman ka ce subhanallah walhamdulillah adadin wannan kalimomin na Allah to kaga ku babu wanda zai iya zamnawa yayi irin wannan zikirin a takaice wannan abin da yake nuna mana shine wannan zikirin yana da falala sosai سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته يا هيك ريكي سبحان الله سبحان الله سبحان الله شيكا ديكي تي ما لن يتحدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم idan kuka lura na akwai wanda darasi a cikin wannan hadisin wannan matar manzo Allah ya sa mata sunan mi Juwairiya kuma gashi sunan kun ga ya bi ta ko dama hausa suka ce suna linzami ne ma'ana sunan mutum yana binsa da aka sa mata sunan juwairiya mai yawan zama ibada gashi ko ta zamanto mai mi mai yawan zama ibada kina haka ɗiyanku ku kyautata sunayensu in ka sami shi mai dankali ya ta saro dankali yana kama ka hausa ma suka ce za ka ci dankali ka san akwai matsala ko za ka ci kwakwa ka san akwai matsala shi ma مالا يتي حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزائي حدثني حسان بن عطية قال حدثني محمد بن أبي عائشة قال يتي حدثني أبو هريرة قال قال أبو ذر يا رسول الله يا مائكين الله ذهب أصحاب الدثور بالأجور ma'abota dukiya sun tahi da lada yi sallu na kama nusalli domin suna sallah kamar yadda muke sallah waya sumu na kama na sumu kuma suna azumi kamar yadda muke azumi walahum fudulu amwalin ya tasaddaku na biha kuma suna da sauran dukiya da suke sadaka da ita walaisa lana malun mu kun bamu da dukiya na tasaddaku bi da zamu yi sadaka da shi kenan sun himu da wannan فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيمن زان الله يتي يا أبا ذر يا كي أبو ذر ألا أعلمك كلمات تدرك بهن من سبقك شنبزان كويا مك وسي كلمومي با واندا ذاك رزكي واندا يقباتيك دسو ولا يلحقك من خلفك كم واندا يكي بايانك بزي تشمك با illa man akhadha bi mithli amalika sai dai wanda ya riki irin aikin da kai mana kana so in nuna maka ibadar da za ta sa wanda ya hika yawan ibada ya wuce ka ka cimmo mishi da yawan ibada wanda kuma yake bayan ka ba zai taba cimmo maka ba a wajen ibada a wajen lada qala bala ya rasulullah sai yace eh ya ma'aikin Allah qala sai manzo Allah yace tukabbirullaha azza wa jalla dubura kulli salatin ka yi kabbara bayan kowace sallah salasan wa salasina talatin da uku wa tahmaduhu thalathan wa thalathina kuma kai masa subhanallah 33 wa tusabbihuhu thalathan wa thalathina kuma kai masa subhanallah 33 wa takhtimuha bila ilaha illallah sai ka rike ka cike ta da la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ka cike da wannan idan kai haka ghufirat idan mutun yayi haka ghufirat lahu dhunubuhu za a gafarta masa zunubansa walau kanat mithla zabadil bahri ko da ko a ce zunuban mutum sun kai kwatankwacin yawan kumfar teku ana gane da kyau ko kenan wannan hadisin asalinsa talakawa ne suka kawo koke suka ce ya ma'aikin Allah masu kudi sun tafi da lada suna ibadodi kamar yadda muke yi azumi da sallah amma su kuma suna sadaka da kudin su mu kuma ba mu da me ba mu da kudi ka roka muna Allah mu ya samu zaman to masu kudi sai manzo Allah ya ce a'a ai ba haka Allah yake so ya mutanen ba dole ne wasu sai sun himi sai sun yi wasu a wani bangare to bari in gaya muku talauci ma arziki ne wani lokaci amma ko wannan karin magana ne na hausa suka ce watara ma arziki ce wani lokaci ba kowane lokaci ba to ku ga arzikinku ku rike zikiri ku rike tasbihi shine arzikinku ana gane da kyau ko kuma wannan yahi yahi arziki na kuɗi domin shi arziki na kuɗi duk dukiyar da ka samu a ranar alkiyama sai an tsaya an tambayi ka wa an malihi min aina tasabahu wa fi ma anfaqahu ina ka samu ta kuma ina ka sanya ta to shi kuma talauciwa zai tambaye ka ina ka samu talauci ina ka sashi ba a tambaye ka ko ka gani wannan tambayar wannan hisabin kai kuma a hadisi ma manzo Allah yake cewa ya tsaya bakin kofar aljanna sai ya ga mafi yawan wanda suke shiga talakawa ne qumtu ala babil janna fara'aitu ammatu man dakalaha almasaki talakawa miskinai wa ashabul jiddi mahbusuna masu kudi wanda su ma aljanna za su shiga an tare su sai a ce ku bari har masu daraja su wuce sannan ana gane da kyau ko to da Allah hotara arziki ce ko ba arziki bace arziki ce musamman kuma in ka hada da arziki na rike zikiri to amma matsalan mutanen mu sai zaman kashe wando da kuma gigaran masu kudin ana gahin da kyau ko wanda shi ne kenan kenan in an yi ka da gona to ka hida sa taki ana gahin da kyau ko mana in an yi ka da kudi to kai kuma ka hida zikiri wanda ɗaya daga cikin masu hikima yake cewa فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشق والهم عنك ويطرد ويجلب للخيرات دنيا وآجلا وإن يأتيك الوسواس يوما يشرد yace zikiri yawan ambaton Allah yuzilu shaka yana korar da taɓewa a lahira kuma yana kore damuwa ana gani da kyau ko yawan ambaton Allah yana kore taɓewa a lahira kuma yana kore damuwa a nan duniya ma kenan dai yan uwa mu lazimci ambaton Allah mu lazimci zikiri dangane da al'amari na tabzaha za mu komo akai akwai wanda yana son ya rika yawan zikiri amma mantawa yake to sai kasance yana rike da tabzaha yana tunawa da me da yayi zikirin to a wannan lokacin kana daga cikin waɗanda za a ce ma alwasa'il laha ahkamul maqasid kana iya ka rike tabzahan nan dan ta rika me ta rika tuna maka me ta rika tuna maka me zikirin da zaka yi sai kasance ita tabzahar ka rike ta ne dan ta rika me ta rika tuna maka da ambaton Allah madaukakin sarki to irin wannan malamai suna ganin babu laifi dan mutun ya rike tabzaha dan ta rika me ta rika tuna mishi da ambaton Allah madaukakin sarki akwai wanda yana so yayi mantawa yake amma da ya lalabo tabzahar nan ya ji ta a hannu shi kenan sai ya bi sai dukan abanga kenan kada ka rike ta a matsayin wata kawa ko kuma matsayin nuna kai wani abu ne a'a a zuciyarka kai ka rike ta ne da muhimmi da tuna maka ambaton Allah madaukakin sarki irin wannan ce da ake sha ko irin wacan ce da ake daddannawa innamal a'malu binniyati wannan ni shine abin da nake akai amma idan mutum ya rike ta da wata niyya daban to a wannan lokacin kuma sai a niyyar shi kuma da lalata abin da yake riko Allah kai muna rahama ina tsammani lokaci yayi ko na wasu ke kan cewa kamar wani zikirin da ya haura mata shi baya da adalci mm.
mutum sai ya yi kawai e shi asali a zikiri in ba wanda aka ce a yi kilgo ba ba a kilgon shi ana gani da ke ko misali subhanallah subhanallah na bayan sallah ai an ce a kilga ko to wannan in kasan za ka iya bacewa a wajen kilgo na hannu shi ma kana iya kariki me kariki tabzaha ka kilga misali manzo Allah ya ce duk wanda a cikin ini ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير mi'ata marra ya gai wannan sau ɗari kasan ba ka iya kilga shi da hannu kuma irin wannan ma da wuya ka kilga shi da hannu don zikirin tsawo ke gare shi kamin ka kai na ɗai kamin ka yi ɗago ma kaman tashin ɗanawa ne kai da hannu akwai wahala ka iya kilga shi ana gane da kyau ko irin wannan zikirin ni in ina yin shi ni kaina ina yin shi ina ɗaukan akwai ɗan nan nake ina da shi a gida ina ɗauka ina dannawa in kilga don ɗaɗari manzo Allah ya ce a gai shi kuma ƙa'ida shi ne in manzo Allah ya ce ga adadin abin da za a yi to kada ame kada a wuce kada ka wuce kuma kada ka ƙara to in ka wuce wannan shi kenan ka yi wannan to daga baya in kana so sai ka yi irin kun san shi zikiri kala biyu ne akwai azzikirul mutlak akwai azzikirul muqayyad zikiri wanda aka kayyade da lokaci kayyadadde kuma da adadi kayyadadde to shi wannan dole ka yi shi a haka lokacin shi kayyadadde kuma me kuma adadi kayyadadde akwai shi kuma azzikirul mutlaq shine zikiri wanda baya da wani kaidi ana gane da kyau ko to shi yana daga ciki subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar yana daga cikin zikirin da baya da kaidi ko subhanallah wa bihamdihi subhanallahi alazim yana da cikin zikirin da baya da me baya da kaidi shi ke ta maimaitawa shi wannan ba a so ma ka kilga in ka kilga ma kaman ka bid'a to shi irin wannan ko kana da kai da tabzi in kana yin shekara ma ka ja ana gane da kyau ko kawai kai ta maimaitawa kenan ana gane da kyau ko wannan shine kina wallahu ta'ala alam a takaice dai uwa masu girma zikiri a alkhairi ne mai girma wanda in mutum ya rike sa zai ga haske a cikin rayuwarsa da karshe za mu liƙe da sanarwa ta wani abun alkhairi da ya samu wanda ita da'awa ana tafiyar da ita ne da zamani ana gane da kyau ko malamai suka ce tatabaddalu al-ahkam bi tabadduli az-zamani wal makan hukunce hukunce na addini suna caccanzawa da zamani da mai da yanayi to haka shi ma yanayi na da'awa yana caccanzawa da zamani da yanayi idan ya kasance a wannan zamanin yan mafi yawan amfanin mutane ga salula ne to sai a bi su ta hanyar salula amin a kira su to amfani da zamani yasa wasu daga cikin masu san alkhairi ana gane da kyau ko daga cikin ɗaliban ilimi suka kyarkyara wata application mai suna muryar sunna ita application kin gabaɗayan malumanmu na nijar insha Allah za su samu gurbi a ciki kowanne malami da ka sani na ahlus sunna za a sa karatun shi kenan duk malamin da kake so za ka iya bibiyar wannan matukar dai an yi rajistar shi domin yanzu ne ake ta rajista mu dai muna ciki tun da shi ma muna ciki akwai karatukan mu a ciki in ka shiga a cikin muryar sunna asali ma ina tsammani kwantikin mu shine na uku wajen bibiya tsakanin na uku ko na hudu na wanga sheikh ina tsammani sheikh Ilyas na da magaran shine na farko sannan na akwai malam wanga ya sunan shi shi ma dai da magaran yake malam umar inda shine na biyu wajen wanda aka yi yawan bibiya na uku shine na shek abdulmalik khamis na hudu shine yake bi manamu wajen yawan bibiya to kenan wannan ayyuka mun gaye su ne don saboda wanda bai samu bai samu darasi da ya wuce ba zai iya bi wannan karatun in na shek abdulmalik khamis kake so in na professor sabi musa duka ana daddora su darasi sabo ana dorawa da tsohin darussuka duka me duka ana dora su kenan ko da darasi na shekara goma da ya wuce za ka iya ka zo wannan wurin ka isko shi ka yi tilishanin shi a cikin sauki amma sai dai sai da sai da connection dama ba a da'awa sai da dawa ko wannan shi da kenan kenan wannan application kin tana nan kowa ya shiga a play store ya sa muryar sunna da rubutun hausa ba da rubutun faransi ba in muka ce rubutun hausa murya kenan u za ka sawa ba ka sa o muryar sunna za ka gani application kin sai ka yi tilisharji wanda kuma ba iya tilisharji ba za mu tura ta a group kin wanda suke cikin group kin insha Allah yau da mun ci za mu tura application kin mutun da ya danna zai iya tilisharjan ta za ka shiga ka gani ga sunan darasu suka duka na kowanne malami duk malamin da kake so akwai abun akwai sauki sosai ana gane da kyau ko kenan wannan wata dama ce wadda za mu iya cewa ilimi yana bai da mu har cikin ɗakunan mu ko wanda a da sai ka yi tahiya wuri mai nisa amma yanzu kana cikin ɗakin ka za ka isabce karatu da aka yi ba tare da kai ba Allah ka ba mu ikon amfanuwa da wannan kuma wannan matasan da suka yi wannan Allah ya saka musu da alkhairi ya sa wannan ya kasance sadakatul jariya a gare su kuma ya ba mu ikon taimaka domin irin wannan aikin akwai kuɗin da ake zuba ma google duk shekara ina ana buƙatar mi kuɗi da za a rika zuba musu shi yasa in kuka shiga za a rubuta cont ma'ana na taimako da za ka iya badawa misali ka ɗauko wani darasi ka shi daɗin sa sai ka ce a to ban godiya da wannan darasin da ɗauko bari in sa cikin kwantikin su jika goma ana ganin da kyau ko ga sai aikin nasu ya faɗaɗa Allah ya saka musu da alkhairi na yana nan sama mako gashi nan kenan yawa muryar sunna wannan kai iske application ce ko kusa akwai application akwai sheet akwai application akwai sheet haka ne آه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله